الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس شاشدة غوث الرجب hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha bakwai ga watan biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin kasar bali ko haka ne ba yau za mu fara da babin aure babun قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نجب لمحتاج ذي أمة نكاه نجب نكاه أنسو nikahu bikirin ba amma da kyan ta mai cewa nikahun wa bikirin saboda shi nikahun mustahabi ne nujiba nikahu bikirin an so mustahabi ne yin auren budurwa ma'ana mutum ya auri budurwa mustahabi ne amma gawa yake limuhtajin zi uhubatin ga mabukaci kuma mai tattali wanda yake da istidad yake da tattali tattali ya kunshi abin da mutum zai auren da shi da kuma in ya yi auren abin da zai rike matar da shi na nafaka da kuma ƙarfin zai iya gamsar da ita matar ya rike ta ya kawar mata sha'awanta idan mutum ya tara abu biyun nan yana da tattali sannan kuma mabukaci ne shi to a nan sai mu ce aure mustahabi ne a haƙƙinsa saboda malamai suka ce ainihin hukunce-hukuncen shari'a guda biyar duk yana bujirowa aure kawai ya danganta ga mai auren ne a nan da ya ce nudi ba mustahabi ba wai aure ya tsaya kawai a mustahabi ba ne wani lokaci aure zai zama wajibi wani lokaci aure zai zama haram wani lokaci aure zai zama mubahi kawai ko kai ko ka bari duk daya wani lokaci zai zama mustahabi kamar yadda ya faɗa a nan mutumin da mabukaci ne kuma yana da abin yin auren ya rike matar ba zai shiga haƙinta ba amma kuma idan bai yi auren ba ma rashin auren ba zai sa ya je ya yi zina ba to wannan a haƙƙin shi aure musabi ne in bai yi ba ma ba komai amma yi ɗin shi ya fi an fi so ya yi auren kaga mutajin zi'uba to idan ya zama mutajin zi'uba ɗin nan yana mabuƙaci kuma yana da abin yin auren amma shi ya san kanshi in bai yi auren ba ba zai iya kiyaye kanshi daga zina ba kuma ba zai iya ɗaukan azumi wanda zai katangu da shi ba to yanzu wannan aure wajibi ne a kan shi farilla ne wajibi ne in ya yin aure ya je faɗa zina ya yi laifi saboda shi ma ya san kanshi almar'u faqihu nafsi ya san ba zai iya hakura da mace ba kuma yana da abin yin auren kuma zai iya rike matar to yanzu a nan aure wajibi ne a kan shi akwai wanda kuma yake zama ja'izi a kan shi ya aure mutumin da yana da abin yin auren yana buƙatan ba zai iya haƙura ba in bai yi aure ba zai yi zina amma kuma yana da ainihin ƙwarƙwara yana da ainihin baiwa wanda zai yi saɗaka da ita wanda wannan baiwan za ta iya kawar mara da sha'awa yanzu wannan yin aure da rashin aure duk ɗaya ne a wajen tunda in bai yi ba ma akwai inda ainihin zai kawar da sha'awan shi yawwa sai wanne don mun faɗa yi haram shi ne mutumin da shi ko bai yi aure ba ya tabbatar zai iya kiyaye kanshi sannan kuma ba shi da abin auren yana yin auren ya san kawai matsala zai sa mutane bai da komai ba sana'a ba ko sisi yin auren ma yanzu sai a dan kakkala ta amar kuma an yi gobe yau da gobe fa yace gaskiya shi bai san shi da kanshi ma da kyan yake ci to yanzu wannan haramun ne aure saboda me saboda yanzu gashi yana zaune lafiya amma kuma yin auren zai jefa shi a cikin matsala wanda kuma wannan matsalar ba ta zamo ainihin ta kure mara ba tunda ya ce zai iya rike kanshi ko bai auren ba ba zai zina ba kuma in ya yi aure din zai ci haƙƙinta yanzu wannan haramun ne ya aure sai wanne sai makaru mutumin da yana buƙatar auren amma ya san zai iya kiyaye kanshi ko bai auren ba kuma da ya auna in ya yi auren dalilin wannan auren zai rasa wasu ibadu da yake yi to wannan makaruni ne ya aure amma a nan shi ne za ka jin ka shiga igiya za ka ji ana ta muhawara mutumin ya me hukuncin aure suka ce aure mustahabi ne ya ce amma an yi saɓani a wannan zamanin namu ba ya saɓani ya ce malamai sun rabu biyu wasu malamai sun ce barin auren mutum ya shagaltu da ibada saboda tsoron kar ya je bai tsaya da hakkin matar ba ko ya rasa ibadan shi to ya bar auren ya ibadan shi shi yafi wasu ka ce kare an nikahu abdan yin auren shi yafi sai aka ce to mutumin da an ce ba zai iya rike ta ba in yayi auren ya zai yi suka ce menene yayi iya kokarin shi cikin neman halal akwai hanyoyin halal da yawa ga tallafiya wata ga dako ga sanin itace ga kaza ga kaza ka fita ka bubbuga to wayannan bangare suka ce to in ya je bubbugan bai samu ba fa tunda ba lalle ne a samu ba yanzu misali a garin nan turin wilbaran ma ai sai ka samu wanda zai baka wilbaran in ka je sauke da kodin ma a kungiyanci ake in an zo a kore ka ba ka ce ba za a yi ba ka je ka dinka hula aka kisiya ya za ka yi ta kure to suka ce idan halal din ya gagara ya bi ta hanyar shubaha ai akwai abubuwa da yawa na shubaha da zai samu itace da ainihin zare in lokacin sallah ya kusa ya daura a hannun shi zai kashe jiki jama'a da Allah ya taimaka wallahi da su ne muka fata a mota kaza eh ai ba kwashe bane idan aka zo da hannun su za su dauka su bashi amma in ya bari bai je izina kaga ai zina haramun ne mutlak amma wannan ai shubha ne a zo ai kariya amma to kariyan kure marce ai kaza kaza kaza to ko ta wannan suka ce yayi ya rike ainihin mace shi ya fa kan ya bar auren ya je fada in cikin fasari
akhirul kasbi su'al ba zai bi ko su'al dare zaka a'a to su'al dare din wasu ba ta yadda yi yanzu wani in ka zo lafiyan ka kalau kana ta yi jama'a kaza ka ce ka rabu da shi ni yanzu zaka kafa ta ba lafiya riga ke shi kalau ya za a yi zo ya je in salama duk kuma sani ba ka je ka bubbuga ne babu yanzu nan kwastan in ka je ana sauke rodi ka je ka tuɗe ka ce za ka duka ma za ka sha eh sai a ce barawo ne ma ko a ce wani dan ta'adda ne ko me saboda haka sana'a din tana iya kujewa so da za a ga mutum ga nan kaman yana cikin rubun asiri amma kuma ina ya ji ya bubbuga ya rasa ba akwai lokacin da aka ce wani mutum ba a nan kwastan ya faɗi ya suma aka ruwa aka ruwa aka gaggawa aka yi waiwa aka yi fama ruwa aka ɗaga shi ya ɗan farfaɗo shi ne aka ce to a nemi wuta ka yi shazuki ya ce hada no da ya ce hada nan kakana ya ce wallahi yin wata ya ce an fi wasu da yin kina tsallar mani ya ce kawai ku bari in za ku taimaka min da abinci ku taimaka min ya ce wallahi yin wata ka gani saboda haka akwai ainihin muhawara da yawa akan aure a wajen ainihin malamai to shine anan ya ɗauki wannan bangaren ya ce nudiba limutajin bi ubatin nikahun ko kuma nikahu bikirin an so auren budurwa limutajin ga mabukaci zi ubatin ma'abocin tattali mutumin da yake da abin da zai yi auren da kuma karfin da zai rike ta kaga mafumin maganan mutumin da ba shi da karfin auren da karfin da zai rike ta ba mustahabi ne ya yi aure ba sannan in ya zo auren ya auri budurwa don malamai suka ce wannan mustabancin yin auren zaman kanshi yake sannan ya zo auren ya auri budurwa shi ma zaman kanshi yake saboda ainihin menene laura bikiran tu'ani ko imama da ce ce ya auri mace ce ba zaura ko ce ba sai ce kai sha Allah bikiran tu'ani ko tulaibuha ko tulaibuka ko tulaibuha wa tulaibuka yace da ma budurwa ce mana da za ta yi ainihin wasa da kai kai wasa da ita ka san bambanci tsakanin ko da yake ba wannan muke karanta bambanci tsakanin budurwa da bazawara sai ka karanta mukama ma musamman yayi mukama akan irin wannan me bambancin budurwa da bazawara ko da yake shi mukama ya kawo ma abin ne kai kai za ka bi ka duba ka ga wanda ya fi dan ya kawo ma ainihin ijabiyat na budurwa ya kawo ijabiyat na bazawara ya kawo kosar biyar na budurwa da na bazawara din to amma kai kanka in ka tsaya ka duba ka san budurwa din ta fi bazawara yawwa shine yace auren budurwa ɗin shi ma mustahabi ne in zai yiwu fa amma kar mutum dalilin mustahabi ya bar ainihin gara basa ya wuce shiga ba zau ranar dan kuɗin ka dubu arba'in zai iya aura ma ka ce an ce auri budurwa ko budurwan na wajen dubu ɗari biyar za a kashe auri ba zau rar kirki ce daidai karfin ka. wa nazuru wajiha sannan an so kallon fuskar duk matar da mutum zai aura ba a so a ce wai za ka yi aure kawai waya aka ma wallahi a haɗe ja mun gane ma wata yarinya a kun ya ta muku ya ta mana shikenan kawai a daura a ka je ka ga fuskanta ka ga tafin hannunta wa nazuru wajiha wa kaffaiha ana son mutum ya ga fuskanta da tafin hannunta amma fa fakat iya nan aka yadda ka gani da niyan aure eh to ka nemi izinin waliyinta idan majuri ya ce rashidi ya ce ka nemi izinin ta ka ce za ka zo ku gana in aka zo iya inda za ka gani a jikinta shine ka ga fuskanta ka ga tafin hannunta hikima da yake ciki fuska shi zai nuna maka kyanta tafin hannunta shi zai nuna maka ni'iman jikinta saboda mafi yawa ai ni'ima din a tafi duk wanda kuka gaisa ka tafin shi lif to za ga jikin mu haka ne amma an kaga tafin da karangiya to ka ji tafin kana kamawa kristin kristin to kaga jikin ma kuma haka ne saboda haka tafin zai nuna ma yanayin jikin fuskan kuma zai nuna ma kyanta to wannan biyun kadai aka yarda mutum ya gani sannan kuma ganin bi ilmin da sani karkai satan gani eh ka nemi izini cewa zan zo in ga wance amma izini ka zo ka ganta in ita din ke da ma hajiya ce ba zo ra ce hajiya ina so mu gana ko ta waya to yanzu yaushe za ka zo mu sadu to mu zo lokaci kaza sai ku sa lokaci ka zo in ka zo ma wata hira kuka yi kai dai abin da yake musabi shine ka kalli fuskanta ka kalli tafin hannunta dan ka san me za ka aura وهل لهما حتى نزر الفرج wahalla lahuma ya halatta gare su miji da mata yau har an riga an daura auren kenan ya zo ya ga fuskan tamar an sasanta an daura ta zama matar shi to daga yanzu da ba mun ce wai wajiya kai fa ya fakat ba to daga yanzu lokacin da aka daura aure wahalla lahuma ya halatta ga shi mijin da matar su kalli komai a jikin junansu hatta nazurul farji har kallon farji ya halatta kaga nan abin da yasa ya kawo shi da mubalaga saboda akwai hadisai wanda malamai suka ce wannan hadisan mawdu'ai ne wanda suke nuna wai in mutum yana ganin ainihin farjin matarsa da idon shi zai janyo makanta to shine malamai suka ce wa'annan hadisan mawdu'ai ne hadisai ne na ƙarya ba su da asali to shine anan ma sai mubalaga ya ce hatta nazrul farji kan milki kaman mallaka baiwa dama ai haka Allah ya ce ko illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum saboda haka baiwar mutum da ya siyo ita ma wannan baiwar a matsayinta na baiwarsa mallakan shi cikakke yana da daman ya kalli komai a jikin shi ta kalli komai a jikin ta kalli komai a jikin shi kalli komai a jikinta hatta nazrul farji wata matu'un bi ghairi duburin hakanan duk fa halla muke magana ya ce wata matu'un ai hallata matu'un bi ghairi duburin ya halatta mutum ya ji daɗi da mace gaba ɗaya dukkan ainihin abin jin daɗi a jikinta ya halatta mijinta ya ji daɗi da wannan abin jin daɗin amma banda dubura shi ma dubura neman ta ta dubura shi aka hana saboda me saboda Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi'tum matanku gonakinku ne ku zai kyau gonakinku ta ko ina kuke so kage ce ku zai kyau gonakinku shi ku aini me ma'anan gona din ai inda za ka yi shuka ƴaƴan abin da ka shuka din su fito to ita ko mace Allah mace ta da gona ne saboda ana shuka ƴaƴa ƴaƴa kuma ta haifa kaga ƴaƴan sun fito kenan kaga kenan ta ainihin farji ne ake wannan shukan ƴaƴan su fito ta dubura ba gona bane saboda kaga kenan anan wannan ayar makumin ayar ya nuna ainihin haramcin neman mace ta dubura wa khutbatun bi khutbatin mun gane wa khutbatun hakanan an so duk wancan nujiba din ne yake aiki nujiba kutubatun an so yin kutuba bi khidbatin wajen neman aure kasan akwai nema akwai ɗaura aure ko a yanzu ma ai za a ce za a je baiwa baiwa ne ko me ake cewa za a je koro koro din shine neman aure ai za a je tambaya na aure wannan tambayan ai neman aure ne neman izini in kun je an ba ku an muku izini ku nema to lokacin da aka je neman wannan izini din ana so kafin a shigar da nema din shi ainihin mijin da ya zo neman ko wakilin mijin ana so ya yi kuɗi ba ya gabatar da gajeren kuɗi ba wanda shi zai shafi hamdala da salsala da aya qur'aniya sannan ya ce amma ba'ad sannan sai gabatar da abin da ya kawo shi to ana son wannan huduban wajen neman aure sannan huduban nan ta janibi biyu duk ana son huduba shi mai neman in ya zo nema ana so ya kudu ba gajere haka shi mai bayar wanda aka zo nema a wajen shi shi ma ana so ya dan gabatar da kudu ba sannan ya ainihin tabbatar da izinin neman sannan wa aqjin ya kamata ko wa aqdun ne sa muku wa aqjin ya bi kyau wa kudubatun bi kidibatin wa aqjin wannan wa aqjin dan adabi ne akan kidibatin mun gane wa aqjin hakanan lokacin da aka zo daura auren shi ma ana son gabatar da kudu ba ba wai kawai daga an zo za a ce a yi siga kawai karbi a baka a'a ana so a gabatar da dan ƙwarya ƙwaryan kudu ba sai dai bambancin kuduban neman aure da bambancin kuduban ɗaurin aure shi kuduban neman aure mai neman shi zai fara yin kuduba ka gane tunda in an zo yanzu misali mun zo nema ai mu za mu fara gabatar da abin da ya kamu sannan ku ku amsa mana saboda haka yanzu mai neman shi zai fara yin kuduba in ya gabatar da hudu ba ya gabatar da abin da yake tafe da shi sannan kuma shi ne amsa mar din shi ma ya gabatar da ƙwarya-ƙwaryan kudu ba sannan shi ya amsa mar to amma idan an zo daurin aure kuma ai dama an amsa muku yanzu kun zo dauri ne kaga wajen daurin aure kuma ba ku za a yi saboda haka yanzu anan kuma shi mai bayarwan shi zai fara kuduba idan ya yi kuduban sannan sai ya bayar sannan shi mai karban shi ma ya gabatar da kuduba a nan ne ma ake cewa akwai fauri tsakanin bayarwa da karɓa amma kuɗin an yanke wannan faurin da gajeren kuɗu ba na ɓangaren miji wannan kuɗu ban da aka yi ɗin bai ɓace wannan faurin ba mun gane zancen duk lokacin da aka zo za a yi siga in an ce an baka to akwai ainihin sharaɗi na fauriyan karɓan ana cewa an baka aka ce na karɓa to amma sai aka samu da aka ce an baka dana so kai kuduba kafin ka karba to wannan kuduban da zai yanke tsakanin malamai suka ce wannan ba komai wannan kuduban ba zai zama matsala ba na'am kun gane na'am shine wa kudubatun bi khidbatin wa aqli wa taqliluha haka nan ana son gajarta huduban kar ka zo to ku dakata ai akwai huduba da ake yi a a'udhu billahi min innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa ko kai kai kai kai kai kai har a gaji a kawai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا أمينة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كأن جاء آية sai ka ce amma ba'ad fa inna waladna wa shi kenan kaga kaɗan yi huduban kaɗan su ma sun sai tsayin kaɗan shi kenan ana son huduban a gajarta shi ba a so a yawaita huduban har mutane su kosa kasan duk abin da aka ce ka gayyaci jama'a to ba a so jama'an nan su cutu dalilin ka ana so gayyar da kai din nan kafin kowa ya kosa a sallami kowa ya na shigo wata kaliluwa ana son gajarta huduban kar a yi huduba mai tsayi wa ilanuhu hakanan ana son bayyanar da ainihin aure idan aka yi aure ana so a ainihin bayyanar da shi duk gari kowa ya ji aha sai me wata hani'atuhu hakanan ana son ainihin ta hani'a ta farin ciki na wanda ya yi aure wannan ko shi mijin ko matar duk lokacin da aka ce wani ya yi aure ana so ka je ka riƙe hannun shi ka taya shi farin ciki ka abin yi murna irin wannan abu ya mana daɗi kaza kaza ka taya shi farin ciki na wannan ainihin abin da ya faru waddu'a ulahu sannan ka zo taya shi farin ciki na ana so kamar addu'a Allah ya sanya alheri Allah ya sa matar ka ce Allah ya kiyaye tsaye ta Allah ko da yake Hausawa cewa suke Allah ya saba sakani me ma'anar saba sakani shi wajen kuma za ku ni me muku a ce Allah ne sai a ce wai Allah ya saba tsakani me ma nan saba tsakani din
suna ce halin ku ya zo ɗaya ɗan da za ku a to tana da hakuri tana da hakuri ya za
in kai ka halin ka mai kyau din ita halin ta mara kyau din za ku iya to sai kai hakuri da ita kai ka hakuri To amma ita a ma ce- ta hakuri da halin- halin ka mara kyau din to amma a ce ko halin shi mai kyau ne ba abubuwan ba a saba da
harshe ba na mu bane Ah, sai ka ji shi ne yake wa du'a'u lahu ana son yi wa mai auren addu'a in ka zo Allah ya sanya alheri Allah ba ku zaman lafiya Allah ya kawo ainihin ƴaƴa na gari da sauransu ana so ka masa ainihin addu'a wai shahadu adilaini hakanan mustahabi ne shaida adillai guda biyu a samu adillai mutanen kirki guda biyu a tilis kenan su zo su shaida ainihin ɗaurin aura kaga yanzu anan adilai shara'i ne amma a nan ko kuma mu ce wajibi ne amma amma a nan ya kawo shi a mustahabi saboda muna maganan wurin ɗaurin aure ne ba dukuri ba wurin ɗaurin aure ko daga baban yarinyan ko kuma waliyinta sai mijin ya ce na baka wance ya ce na karba aure ya kullu ko ba kowa a gurin auren ya kullu sai dai ba zai yiwu a yi dukuli ta tare ba dole sai an sa shaida ko ka kira walima ko ka yi kwarya-kwarya ko ka kira gangakura a buga ce me ya faru ko ma ya ne dole sai an nemi shaidu an kafa akan ka aure ta sannan a yi dukuli amma wajen ɗaurin auren ko ba kowa amma yanzu misali ranar da aka sa ɗaurin aure sai aka yi harfe harfe aka yi kowa ya gudu ga alwanin yarinyar ga mai karɓan amma ba kowa kar a fasa ba shi ya karɓa kwarai kuwa jama'a ba zo ku ce na ruwanku ba shi ya karɓa ba dai an yi ba shi kenan daga baya in gari ya zabiya a tare jama'a dan in ka bari aka ce a bari sai wani lokaci ba maki wani abu ya ginda a karban shine yace wa ishhadu adlaini mustahabi ne lokacin daurin aure a shaidar da adilai guda biyu in aka rasa jama'a ko adilai mutum biyu ne a samu a ce sun shaida idan ko aka rasa adilai to a samu jama'a da yawa a ce sun shaida kaga kuwa in dai ainihin abu ne ake neman shaida aka samu jama'a da yawa ba a kula da ainihin adalcin su yawan su ya isa wannan ainihin adalcin kuma ba shaidun gairin waliyi banda alwalin ba zai wa shi to yanzu mun samu mutum ɗaya kaga ai shi ma alwalin ai shi ma adili ne in sun haɗu mutum biyu kaga ya isa shaida ba zai yiwu ba banda alwalin da zai bayar banda shi mai karɓan ana so a samu wasu a gefe mutum biyu adilai wanda za su shaida bi aqdihi haka ne yawwa gairil wali banda ainihin wali din ma'ana shaidun da za a saka din banda ainihin wali bi aqdihi to wannan shaidun su shaida fa bi aqdihi da kullawan auren yawa shaidawan kullawan auren shine mustahabi su ce mun shaida da mu muna zaune aka daura auren wani da wance akan sadaki kaza wani ne ma alwali ya bayar in shi mijin ne ya karba ba wakilin shi ne zai karba dai duk daya amma fa wa fusika ana ɓata aure in dakala bilahu kaga a nan za ka san ashe shedu ɗin kaɗai wajen ɗaurin aure ne musabi amma wajen dukuli ɗin kafin a yi dukuli wajibi ne a sa shedu ya ce wa fusika za a ɓata auren ma in dakala idan an ɗaura aure ba shedu har suka yi dukuli ba shedu bila hu ai bila ishadin kenan babu shaidu to fusika za a ɓace wannan auren duk auren da aka ɗaura ba shaida har matar ta tare suka kwana gida ɗaya ba shaida in shari'a ta ji to abin da za a hukunta su da shi shine a ɓata auren kuma in an zo ɓatawa za a ɓata da shi ka ɗaya ne inda ai ingantaccen aure ne rashin shaidu ne yasa aka ɓata shi amma kuma wala hadda babu haji amma rashin hajjin nan in fasha idan abin ya yi in fisha ya daidaita duk gari ne an san cewa wane ya auri wance amma suwa suwa aka kira suka shaida cewa za a yi kwanan auren ba a kira shaidu ba amma mu ma mun ji an yi kira mun ji an yi kaza kowa dai duk gari an sani amma dai ba a kira shaidu an shaidar da su akan cewa ga wane ya auri wance za ta tare lokaci kaza ba to in ba yi wannan ba ma abin ya infishayi wannan ɗaiɗaituwan da aka yi diggari aka ji shi ya kawar da wannan haddi ba za a masa haddi ba walau alima kuma fa ko da ya san cewa wajibi ne kafa shaidun da gangan suka ki kafa shaidu in dai abin ya ɗaiɗaitu a gari to shi kenan ba za a mar haddi ba amma kaga dama in ka lura tun farkon littafin ya ce a cikin mafahim yana kula da me mafhumu shar'i ko to kaga yanzu ne ya ce in fasha kaga mafumin wannan maganar cewa idan bai yi infisha'i ba kawai aure ne wai an daura ba wanda ya sani duk gari ba wanda ya sani kawai sai aka ga yarinya ta fito a gidan karfe takwas na safe kai ma da usman ya ce a ai na aure ta ne aure eh ya aka yi ya ce wallahi babanta ne wane ko kuma yayanta ne bani na karba to waye shaida ka ce wallahi lokacin ba kowa ne daga ni sai shi to waye shaida an tare ka ce a to tunda an bani kawai ni na ce ta zo kawai a dadaro kawai saboda haka duk da ba wanda ya ji ba wanda ya sani to wannan dole sai an yi haji wannan kawai ya zama tsantsan zina amma idan gari an ji kawai dai ba a kira shaidu ba ne to wannan jin da aka yi a gari shi zai kawar da wannan hajjin a kan shi in ta ciki eh in ta shi eh to dama ai ya ce dukkan abin da ya kawar da ainihin haddi yana tabbatar da ɗa kawai wannan shine ma'auni duk lokacin da aka yi ciki aka ce wannan cikin shege ne ko namijin nan ne sai mu ce me ya faru eh to saduwan da suka yin aka ce ku aure ne bai kuma ya yanzu wannan saduwan da ya taɗai da ya da ita nan aka samu wannan cikin wannan saduwan ya janyo amar haddi in ya janyo amar haddi sai mu ce ko dan nan shege ne amma idan an kawar da haddi a kan shi to wannan dan dan shi aha yace me wa haruma khidbatu rakinatin li ghairi fasikin to kaga zamu shiga ainihin abin da yake faruwa wajen samari kenan haramun ne neman auren rakinatin wanda ta karkata ga wani da gairi fasikin wanda wanda ta karkatan ba fasiki ba ne cewa wane ya zo an yi tambaya an yi mar izini yana magana da ita a wannan halin kai ka zo ka nemi aurenta haramun kaga ya ce raki nakin amma sai ta karkata fa a gane in ba ta karkata ko an yi bakuwar budurwa ne sharif ma ya gani ko malam usman ma yana son malam muhammad ma gashi to kowa yana iya zuwa gari ya ce kowa ya je bugan shi amma sharif ba har ya je sun yi hira da ita ta ce turo mutane shi ya turo an yi magana to yanzu anan haramun ne kowa ya zai nema kaga an karkata sannan kuma rakinatin dinnan ligairi fasikin idan ta karkatan ga wanda ba fasiki ba amma ka san yarinyan kafin a gudu hijiran nan wajen tilawan izu talatin tarke da shi irin su askari din duk da kama take karanta me kawai zuwa garin nan sai wani dan iska ya zo ya neme ta iyayen kuma Allah Allah suke aurar da ita har an karbi sadakin sa ko kuma an karkata gare shi amma dan iska ne kai kuma ka san rashin irin ku ne yasa za a bashi za ka iya zuwa ka je ka nuna kana son ta dan a kawar da shi a baka dan ka tsira da ita dan alkhabisatu lil khabisi amma idan shi ma mutumin kirki ne kuma ta karkata gare shi to haramun ne kai ka je ka kawar da shi a baka kuma ba walau lam yuqaddar sadaqun ko da ba kai ke yanke sadaki ba fa karkaca ai yanzu ai kawai dai an ji an yi tambaya amma ko batun sadaki ko ba a yanke sadaki ba in je har an yadda ya neme ta an karkata gare shi an fara ainihin tattaunawa to haramun ne kai ka je ka nuna matsayi a kawar da shi a baka kaga nan wannan laudin dama ai ya ce mana yana ainihin magana da lau saboda kilafa na mazaba a cikin mazaba akwai malaman da suka ce in dai ba kai da yanke sadaki ba ko da ta karkata ga wani wani ya zo ya nema din bai haram bai zama haramun ba to in waka wani zarafa ga wani ya zo bayan an gama magana da wani har an yanke sadaki ya zo ya nema su kuma iyayen sun karkata sun watsar da wancan an ɗauka an bashi to bayan an yi auren sai aka ji labari muna jin ganga gura me ya faru a ce rashin mutunci ake mana bikikeri me ya faru wallahi wane ne ya ce ya nema wajen wata kaza yana nema an gama kamai kawai sai aka ce ai wannan sharifi ne ko wannan ai mai kuɗi ne ko kaza kawai aka karkata aka bashi kaga an daura auren amma ba a tare ba to wa kusika yanzu kuma sai alƙali ya ce a je a kira baban yarinya a kira muna zagaye ta jagen shirwa jami ana zuwa za a ce auren nan mun bata shi shi kenan aure ya bashi amma fa in lam yabni idan bai kwanan aure ba amma idan hira ce tun ran asabar ake auren ta riga ta je gidan shi yau ne bayan karatu aka ce a duniya ta lalace kullum mutumin nan kawai malami ya faru aka giya wa alkali ya ce ya an tare aka ce ya yi tun ran asabar ya ce kai shi kenan fatar bindiku ne shi kenan amma idan ba a tare ba manya suka ji to za a ɓata wannan auren wa fusika in lam yabni to wa sarihu khidbati mu'taddatin hakanan haramun ne bayyana neman auren wacce take idda kaga ne yace mu'tajjati bai ce min nikahin awwa fatin ba to duka in dai matan nan idda take yi ko iddan mutuwan miji ne ko iddan shika ne shikan nan ko shika ba'ini ne ko shika raga'i ne haramun ne wani bare ya zo ya nemi aurenta amma shi ne iddan wanda shi ya sake ta ya sake ta shika ba'ini misali ya sake ta kunci tana cikin idda kaga shikan ba'ini ne tana cikin wannan iddan kuma yazo suka sasanta yana da damar ya sake neman auren sa damar da ita tunda dama matarsa ce dama abin da ake tsoro kan ruwan wani ya haɗu da na wani shi ko dama ruwan nashi ne saboda haka ya halatta ya abin nan ɗinta amma wani bare ya zo ya nemi auren wacce take idda to yanzu kowane irin iddan ne haramu wala ta azimu uku da nikahi ko hatta ya buga kitabu ajran ba aure ba ma wa adatuha haka nan da kulla alkawari da shi da ita a nan fa ku lura ya ce muwa'ada ku kulla alkawari da ita ka kira ta na ji abin da ya faru wallahi ka ji ko yace wallahi na ji ai dama dai kawai dai rashin rabo ne amma in ba haka ba ai wani da ba mijinki bane kawai abin da za a yi ki bari kawai yanzu mu jira ki gama idda in kin gama zan aure ta ce ko eh to ni ma yanzu kai nake sauraro kawai su kulle wannan alƙawarin haramun amma za mu ji a gaba ɗaya ya yi wa ɗaya alkawari ba tare da amsa wani ɗayan ba wannan makaruni ne amma ba haramun ba ne misali ka ce za ka aure ta ba ta amsa ba ko ita ta aiko sharif ni ba yanzu abin da za a yi kawai ni dama kai ne abin nan ɗina baka amsa ba to yanzu wannan alkawari ta bangare ɗaya ɗin ba matsala amma kai da ita ku zauna ku kulla bakin zare ku yi alkawari muwa'ada shine haramu shine wan muwa'adatuwa kaga ya kawo shi da sigan mufa'ala eh nace babar komai ba kenan babar me ba me din wa'ada din eh muwa'ada a muwa'ada ai alkawari ne ba daura auren ba yi kawai kun zauna ka yanke ta yanke akan tana gama idda kai zaka aure ta ka mata alkawari ita ma ta ma alkawari akan za ta aure ka wannan alkawarin shi ma haramun ne Jerin yana son kinaya da tarihi.
a'a to ai za a zo kan shi shi din halal ne ai wannan din da muna bafin haramun ne haramun ne ka nemi aurenta haramun ne ku yi alkawari a juna akan za a yi aure bayan an gama idda kawaliha kaman ka je ka yi alkawari da waliyinta shi ma ya ma alkawari shi ma haramun ne tana idda ka je ka samu alwalinta ku dinke wakin zai to ba da jikar a saurari kowa fa dama ka san dai kawai kaddara ce ma ta saban auriya inan nan ba saboda yace a karka damu ba matsala sai dai ka je ka yi kyakkyawan shiri eh kai za mu ba ba wanda za mu to wannan ainihin alkawarin haramu shine kawai liha to wannan kaga ya ce sariyu hidbati mu'taddatin ba yace ka mustabra'atin min zinan kamar me istibra'i min zinan na zina kaga idan mace tana fasadi tana zina in ta tuba tana so ta yi aure ai dole sai ta yi istibra'i ko ba zai yi kawai da ta tuba a ji a daura aure ba to yanzu ta zauna tana wannan istibra'i na mu tabbatar da cewa zinan da ta yi din ba abin da ya shiga mahaifanta to tana cikin wannan istibra'i din haramun ne mutum ya zo ya nemi aurenta kuma koda wanda yake zinan da ita ne haramun ne zai nemi aurenta dole ne ya hakura dan so da yawa zaka ji an ce to yanzu abin da za mu yi alkawari za ta je ta zauna a gidansu ba za ta fita ba in ta gama shi kenan zan kai tambaya to wannan alkawarin ma haramun ne kawai ta tuba eh to ta je ta zauna kai ma ka je kai ta harkokinka idan ta gama in Allah ya sa rabon ka ce ka zo ka aura in kuma rabon wani ne wancan ya aura amma haramun ne ainihin neman aurenta tana cikin istibra'i na zina to wa ta'abbada tahrimuha dan abin wato yana da fuskoki kala-kala mai idda din in ma idda na mutuwa wa in ma idda na saki kuma iddan sakin ma wa in ma iddan saki ba'ini ko saki raja'i wajen istibra'i din in ma istibra'i ya zama na zina ko istibra'i na fyaɗe ko istibra'i na ainihin canjin mallaka da sauran dai bangaren istibra'i gaba ɗaya wata abbada tarimuha bi wat'in idan mutum ya auri mace tana cikin idda har ya sadu da ita to yanzu yana saduwa da ita za mu ce shi ke ne yanzu auren su ɓatacce ne idan an ɓata wannan auren kuma har abada ba aure tsakanin su ya zama ta'abiru tarim in yau duk duniya ba ɗa namiji sai shi ba ya mace sai ita duk duniya ta kare to su ma dai su mutu duniya ta kare da hujja gaba daya ba zai wace a kar duniya ta kare a hada su dan a samu wasu yara a'a su tafi kwarai ko ta biyu tare aha wa in bi shubuhatin wannan bi wadi'in din yake ma magana idan mutum ya taki wanda take ainihin istibra'i ko take ainihin a take take idda in ya take ta ya zama haramun ne tsakanin su har abada wannan takin wa in bi shubuhatin ko da ya take ta ne takin shubuha ka san akwai abin da muke cewa shubuha takun shubuha ba zina bane ba kuma matar mutum bane misali akwai shi ma shubuha akwai shubuhatu milkin akwai shubuhatu nikahin misali mutum ne yana gidan haya irin gida inna ragadadin nan ɗakuna ne rutufi kawai kowane ɗaki da mai shi kowane kowace za a ganta da ɗan kujeran ta kofar ɗakin can mijinta ya zo su ciki to sai aka fara biki a gidan ka san in ana biki dole a ɗaga kafa to ana biki a gidan kai baka shiri da mai bikin saboda kai ba ruwanka kace kana shiga ma ɗakin ka matarka kuma tana tana shiri da masu bikin dole dai aka zo akwai wata wanda bata samu masauki ba sai matarka ta ce ta zo ɗakin ta ta zo ɗakin ta ta sauka kai kuma ka ɗebo zafinka ka zo gida cikin dare kana shiga ɗakin dama irin yanzu ne ba wuta kawai sai ka faɗa gado ashe wata mata ce ka ɗauka iyalinka ce sai ka afka mata bayan an gama ita ma kuma dama da mijinta suka zo tare kuma aka sauke su a ɗakin ta ɗauka mijinta ne sai da aka gama kawai sai ka kunna tocila la sai kai ma la Yake nan kaga duk kun fahimci juna gashi ita ashe ta dauka mijinta ne ashe ba shi bane shi ma dauka wata su ci ashe ba wata su wace kaga yanzu anan ba ganganci bane shubuha ne to ko irin wannan ne mace tana idda ta zo gidanka sai ka take ta ta irin wannan shubuhan daga baya aka gane to yanzu tabiru tarihi tsakanin ku da wannan mata mun gane shine wa in bi shubuhati kuma fa walau ba'adaha ko da a ce auren an yi cikin iddan amma bayan ta gama iddan sannan ka take ta to nan ma tabiru tarimi ne kar ku manta da lau yawa saboda akwai malamai a mazhaba wanda mai littafin dama ya faɗa cin a farko in kun jina cewa lau akwai matsala ko akwai waɗanda suka nuna cewa idan bayan an gama iddan ya sadu da ita to ba tabiru tarimi ba amma a nan ya ɗauki ƙaunin ɓangaren wanda suka nuna tabiru tarimi ne in dai ko da bayan iddan ya take ta in dai an ɗaura auren kafin ta gama iddan shi wa bi muqaddamatihi mun gane haka nan idan mutum ya yi muƙaddima na jima'i kamar irin su tumba irin su runguma da sauran dai abubuwan da ba saduwa ba ne amma kuma jin daɗi ne da mace mutum ya yi irin wannan amma wannan ɗin fiha sai in a cikin idda ya yi wato abin guda biyu ne ya yi aure a idda ya aikata haram wannan haramcin shi yana nan akwai yadda za a iya zama ta'abidu tarim eh akwai ya za a yi idan ya sadu da wannan matar kafin a ji wannan auren a raba inda ya sadu da ita mutlakan ko tana cikin inda ya sadu da ita ko bayan ta gama inda ya sadu da ita inda ya saduwa ne ya zama tabiru tare sai aka ce bai sadu da ita ba amma ya dan tattaba ta ya ji daɗi sai mu ce yaushe ya taba taban sai mu duba idan a cikin iddan ne kan ta gama ya tattaba ta nan ma tabiru tare amma idan da ya aure ta a cikin iddan bai ji daɗi da ita ba sai da ta gama idda kuma da ta gama ma ba saduwa da ita ba kawai ya dan tattaba ta ne ya ji daɗi to yanzu anan za a raba auren amma daga baya zai iya aurenta ba tare da tarin ba kun gane da can kaga shi yasa wajen ainihin taku din yace walau ba da ha amma wajen muqaddimati din sai yace fiha yawwa magabacin jima'i din amma fiha ai fi iddati idan yayi muqaddima din ba da idda bai zama tarin ba amma an taku ne walau ba da idda tabiru tare ne muna gane tafiya au bi milkin wajen can waje yake wa in bi shubatin din nan au bi milkin ko kuma ya take ta wajen shubwa na mallaka ya take ta wajen mallaka misali baiwa ce aka aurar da ita ba ya halatta mutum ya auri baiwa in yana tsoron zina ko bai da kuɗin auren ya to da ya aure ta ana nana ai aure zai yi ya rushe ya sake ta to shi mijin nan na baiwa ya sake ta a matsayin ta na baiwa ai dole za ki je ta yi idda ko to wannan baiwar tana cikin yin idda sai mai gidanta din ba mallakan shi bane sai ya take ta kaga ya take ta bimilkin tana cikin iddatu nikahin mun gane ko kuma mai gidan ya siyar da ita ma wani da aka siyarwa wancan din sai tana iddan wannan mijinta iddan ta bai kare ba sai shi wanda ya siya ya take ta to shi ma ya zama tabiru tare shine wadi aha bi milkin kenan ka akasihi kaman akasin wannan magana shi kuma akasi nan ai baiwa ce aka saka ko baiwa ce aka saka sai ya take ta a matsayin baiwarsa ko to akasin haka kuma mun gane akasin haka ya ce aka saka a gane ba da aka a baiwa ce mai gidanta zai istibra'inta shi kuma ainihin ya aure ta sai ya take da taku irin na ainihin aure to shi ma ta biyu tare shine akasin wancan amma labi a kadi banda kadai daurin aure kawai ya neme ta tana cikin idda ne aka daura mar aure tana cikin idda ko tarewa bata yi ba aka ji labari bata gama idda ba shikenan malamai suka ce auren nan bai yi ba aka watsar da auren aka rusa auren aka mayar mata sadakin shi aka fasa yanzu bayan ta gama idda zai yiwu ya zo ne nemi auren ke aure ta tun da daurin auren kadai aka yi ba ba saduwa dama saduwa ko jin daɗi da ita shi yake kawo tabiru tare wannan ladin yana kore tabiru tarin fa ba wai yana kore haramcin aure din bane amma mata kuwa eh jin daɗi da ita shi ma zai zai gashi kuwa muka ce waji muqaddimati fiha ya aure ta tana idda har ya ji daɗi da ita a cikin iddan kan ta gama sannan aka ji aka bata to tunda a cikin iddan ya ji daɗi da ita ya zama tabiru tare amma bayan ta gama iddan ne an ya aure a cikin idda amma bayan ta gama iddan ya ji daɗi da ita kuma bai sadu da ita aka raba to wannan ba tabiru tare ba mun gane ya ce au bi zinan ko kuma ta hanyar zinan nan ba zai zama ta biyu tarin ba an sake ta tana cikin idda a hakan ya je kutsa ya yi zina da ita bayan ya yi zina da ita sai kuma bayan ta gama iddan ya zo ya nemi aurenta to wannan ba ta biyu tarin ba ne wannan zinan ba zai ainihin abadantar da haramci tsakaninsu ba duk da dai wannan zinan da ya yi mummunan abu Allah ya kiyaye au bi milkin an milkin kaga bi milkin an milkin can mun yi milkin an nikayin nikayin an milkin ko to amma banda milkin an milkin istibra'i ne take yi na mallaka ba na aure ba sai wani kuma ya ainihin mallake ta ya sadu da ita yanzu wannan saduwan milkin an milkin din nan bai zama tabiru tarihi ba misali mutum ne yake da baiwa yana saduwa da ita duk lokacin da za ta fita a ƙarƙashin ikon shi ko zai sai da ita ko zai kyautar da ita ko zai je yadda za ta fita a ƙarƙashin ikon shi ai bai halarta wani ya ji daɗi da ita dole sai ta yi istibra'i ko to yanzu shi mai saduwa da ita a matsayin bawarsa din nan ya siyar maka kaga dole za ta yi istibra'i na mallaka to tana cikin wannan istibra'in kai da ka siya bata gama wannan istibra'in ba ka sadu da ita to yanzu wannan saduwan bai zama ta biyu tarihi ba mun gane wannan shine au bi milkin an milkin au mabtutatin qabla zawjin ko kuma wacce miji ya sake ta shika uku sannan ya sake aurenta bayan shika uku ya sadu da ita to yanzu wannan saduwan ba ta bi da tarihi bane amma ku kula fa yace qabla zawjin ya sake ta shika uku kafin ta je ta auri wani miji shi ya sake turawa aka sake daura mar aure ya sani da ita to yanzu wannan auren da za mu rusa mu ce ai auren ka babu kaza kaza amma ba ta bi da tarin bane in ta je ta auri wani miji ta fito zai iya sake aurenta mun gane wannan to da yake kabla zaujin me ma'ana in ba da zaujin ne ta bi da tarin ne ya sake ta shika uku ta je ta auri wani miji ta fita tana cikin iddan wancan mijin sai ya je aura ya sadu da ita wannan tabiru tare shine ma'anar kabla zaujin ya sake ta shika uku kafin ta je ta yi wani aure ya je sake neman aure kaga yanzu nan laifin shi ba aure a idda bane laifin shi ya auri matar da ya saka shika uku saboda haka wannan laifin ba zai zama tabiru tare ba kalmarami kamar mutumin da ya auri ainihin muharraman da ba har abada ba misali mutum ne yana aure da yarinya sai ya ce kai ai wannan zuri'ar ta su wallahi sun mun suna jin daɗin zama da su ni za za mun kanwar ma kawai ya tura sai ya ce sun da harka ce ta kuɗi yana da miliyan goma ka ya ce ko miliyan kirin ne ba matsala kawai ya je auri kanwar shi kenan kuma aka bashi kanwar ta zo har bayan ya sadu da ita ya ce kai ya ce kai ai wannan zuri'an da sun kai goma ma duk zan aura kawai sai malamai suka ce wani Allah ya ce wa an gaji ma bainar ukutaini saboda haka wannan tabiyin haramun ne haramun ne ma ne ya damu masu imani ta shi ne tsantsa shi ke ne yake to yanzu za ka sha rabu da ita na yayan ba tana nan eh tana gidan da ba ta gida ya halatta Allah ya ce wa an ta jima'u ne kaga ai yanzu din aurenta haramun ne amma kuma haramun nan ba har abada bane jiran da babu yayar zai iya auren ta ba to yanzu dan ya aure ta ya hada ta da yayar sai aka raba auren saboda haramci bayan yayar ta rasu ko ya sake ta yana da damu ya je auro kanwa wannan auren ta da yayi din bai ainihin abadantar da haramci tsakanin su ba ina jin maganar wabi ne ba na to ai shi dama ai muna faɗin abin da haramun ne yin haka din haramun ne amma jahilci me ba zai sa ba yanzu idan ka je wani waje zaka samu musulmi da mata goma musulmi da mata goma goma kwarai a garin da yana da uku da ya je taraba ya yi biyu da ya je gari kaza kawai ya yi abubuwan shi wani jahilci ne wani son zuciya ai abu biyun nan ba abin da ba zai haddasa ba jahilci son zuciya wanda yake da biyar na to kaji ko to kaji an fara ga wani ya ce ya san mai biyar ka gani saboda haka haka din jahilci ne ya sa in jahilci ya gindaya kowai zai iya faruwa kwarai kuwa ka gani shine ya ce wajaza ta'aridun ko da ka ji mun ce wa sarihu khidmatin haramun ne mutum ya bayyana neman auren mace ba to amma ya halatta ya nuna alama kamar yanzu misali kaganta tana leke in wance kan wannan kaman wance ta ce ayya ni ne ai sai faru ta ce wallahi abin da ba so ne faru ya sake ki eh lalle ba shi da hankali har mu ga abin da Allah zai yi shi bai san akwai masoya ba ka za ka faffaɗi maganganu masu daɗi wanda zai kwanciyar mata da hankali wanda ka yi jirwayen kana nuna kana buƙatar ta amma ka fito zahiri shine aka hana shine jaza ta arijin ka fiki da ragibun don mutum ya ce wallahi ai ni ina kwaɗayin irin auren ki ai ba irin ki ake kora ba ko mutum ai wanda bai san mata bane zai sake ki duk dai mutum ya faɗi irin wa'annan kalmomi din ya halarta kai wal ida'u har aika hadiya ma ya halatta ka ji wani ya sake ta kawai ka sai ainihin dankalin turawa da kwai da waye waye ka aika mata gobe kai amma banda na faka fa daukan nauyi bai halatta ba kawai yana sakanta ka fara cefane gidan yau ka aika gobe ka sai riga me wannan bai halatta ba wannan ya nuna tsantsan kana son auren ne amma dan hadaya irin dan kwana ɗaya biyu ka dan sai kayan kwaɗayi ka aika ko dan marara ko na abu wannan hadiyan ya halatta a gane? aha wata kuyi ko mu tsayanan ne da biyu da wani ko mu shiga ba mu je wa rukunu ko? wa rukunu sun ne? to shi ke ya ce me wata kuyi bilwaliyin akada lifabilin haka nan ya halatta ko kuma nan ma malamai suka ce mustahabi ne waliyin da zai daura auren wanda yake da haƙƙin walitaka ya miƙa daurin auren lifabilin ga wani mai daraja misali kamar yanzu a nan a ce kai ne baban yarinya kun zo gidan Sheikh Sharif Abdul Jami za a daura auren in an zo daurin auren wajen bayarwan sai ka ce shehu bismillah saboda auren sai daraja to mustahabi ne ana son haka duk da gashi hakkinka ne amma in ka ga wanda ya fi ka daraja to mi tsamar lamarin ya daura haka wajen karban ma mustahabi ne in akwai mai daraja a sa shi ya karba saboda auren ya samu ainihin daraja shine tafwidul wali tafwidul wali al aqda li fabili wa zikirul masawi haka nan ya halatta ambaton munanan ɗabi'u ga wanda aka zo aka tambaya mutum ne zai yi aure ya san yarinyar yar unguwar ku ce yazo ya ce da Allah alkali ka gaya mun gaskiya akwai yar gidan wani ne zan aura yarinya mai kaza mai kaza din nan ya halayenta to ya halatta ka gaya mar gaskiyan halinta in yar iska ce ka gaya mar in ballaga za ce in mai yawan yawo ce in mai kwaɗayi ce in mara hakuri ce in ma mai duk dai munanan hali na ainihin mace ɗin ya halatta ka yi bayani a nan ma halascin malamai suka ce in ya zama ba kai kaɗai ka san halin ba akwai da yawa wanda suka san halin to yanzu a nan ya halatta ka faɗa ya halatta kuma ka ce a'a ka je ka tambayi wani amma idan ya zama ba wanda ya sani sai kai kuma rashin faɗan nan zai sa ya je hausi ne a nan wajibi ne ka faɗa yana cikin abubuwan da wajen yin giban su aka ce ya halatta hakanan kuma idan mijin ne ma ya zo zai ya nemi auren yarsu ba su san halin shi ba dan unguwar ku ne aka ba malam Usman eh akwai wani yaro a bypass wajen kaza wajen kaza din nan ka zai ka ce kwarai dan gidan wani ba eh to ya halin sa duk abin da ka sani lalle ka faɗa yawa kar ka boye sai dai kuma kana iya tokaciya kana faɗa sai ka ce to amma tun da fari ma ka ce to amma alƙawari tsakani da Allah ba za ku ce ni na faɗa ba saboda sai wata fitina ta je ta faru ce wallahi wani malami ne a bypass duk auren da yaron ne ke nema yake zuwa ya je rusa to kai aka sani kai ake zuwa a tambaya kai kuma in an zo dole ka faɗi gaskiya saboda haka za ka je to kai ciya dokin kar abada aha wa kuriya idatun min ahadi ma kaga can mun ce wa muwa adatu ma ko shi alkawari da juna haramun ne ba to amma makaruni ne idatun yin alkawari min ahadi ma ta bangare daya misali tana cikin idda ne suka haɗu maryam na'am ya ce zan gaya miki wani magana mai daɗi ta ce me magana ya ce kawai ki kwantar da hankali kina gamawa zan zo in aure ki kaga alkawari da gare shi ko sai ta ce "Hmm." shikenan kaga bata ce eh ni ma ina na akan wannan bakar ba kaga shine yayi alkawarin ita bata tabbatar ba kaga ta bangare ɗaya kenan ko kuma ita ce ta marwaya wane eh ka ji abin da ya faru da ni me ya faru da ke wallahi ai abin da ba a so ne ya sake ki eh kuma ni yanzu gaskiya ni ba wanda yake gabana sai kai saboda haka ina gamawa kawai za mu yi aure da kai kaga ita ta ma alkawari kai baka amsa ba to yanzu wannan makaruri ne muwa'ada kai alkawari ta yi alkawari shine haramun kamar wancan da baya mun gane wata zawuju zaniyatin haka nan makaruhi ne auren mazinaciya mutumin da ya san yarinyar nan mazinaciya ce ya je aure ta a wannan halin makaruhi ne ba haramun ba ne dan in aka ce haramun ne ba wa maki a jiya haramcin da ya wuce wannan dan idan aka kange aka ce haramun ne auren mazinaciya wani shi ko ba wa maki duk duniyar nan ba wace yake so sai ita kuma ga ta mazinaciya ce yanzu idan aka ce haramun ne aure ta karshe me zai faru zina ne shi amma idan aka ce ya ya makaruhi ne amma tunda makaruhi ne sai kutsa ya aura in ma tana zinan shi dai ai ba zai ce da ita ba kaga irtikabu a kafin barrai ne saboda haka makaruhi ne mutum ya auri mazinaciya duk da dai alkhabisatu lil khabisi aw musarrahin laha ba'daha ko kuma ce bayyana neman aurenta tana cikin idda can ba mun ce wasariyu khidbatu mutaddatin ba to ya bayyana yana neman aurenta a cikin idda aka samu su ainihin malam abakar suka bar wa'azi suka ce Allah ya ce annabi ya ce ki haka ne ya ce to shikenan na bai bayan fa ya bayyana sun je sun yi alƙawarin an yi komai amma ya ji wa'azi bai aura ba to ana nan ana nan tana gama idda sai ya sake dawa sai mu ce makaruhi ne wannan din ya zo ya aure ta tun da ya aikata wani abu na harama kai wanda ma ya tattara kawai ya rabu da ya ce je ne mota amma ba mun ce ba aura bane in ya aura auren shi yayi kawai makaru ya yi kanta wani diba firaquha to in waka wani zana kenan ga wani ya auri mazinaciya ko ga wani ya auri wacce ya taba neman ta cikin idda an hana shi sannan yanzu kuma bayan ta gama idda ya zo ya aura to yanzu ko bayan ya aura din ma an so firaquha ya rabu da ita saboda ya fita a wancan kangi na karhanci wa ardu rakinatin li gairin alaihi hakanan an so mustahabi ne bujiro da rakinatin li gairin wanda ta karkata zuwa ga wani bujiro da ita alaihi zuwa ga wancan wanda ta karkata zuwa gare shi misali mun ce haramun ne mutum ya auri matar da ko yarinyar da ta karkata ta nuna ga wanda take so aka kulla alƙawarin za a bashi wani ya je bai ma haramun ne ba sannan kuma muka ce in ma an yi in bai kwanan aure ba za a bata auren ko to yanzu a nan kaulin kuma idan ka auren ka aure ta kai ne na biyu bayan ta karkata zuwa ga wani ka zo ka nuna matsayi ka aure ta to yanzu bayan ka aura din ana so ka je ka bujirowa shi wannan saurayinta na farkon ka nuna mar cewa wane eh na yi maka laifi kuma farko ma Allah ne wa laifin me ya faru ni na auri wance kuma na ji an ce an gama komai da kai akan kai za a bawa saboda haka ka yafe mu Kikan in shi ne imani ne mai dangana ne mai zaune Allah ko kowa zaune Allah sauke ko me in da shi kenan zai kawo nan abu Allah ne ya yi ba komai kawai shi kenan in ku ya kama barewa kar ka tsare kaza kaza kaza kaza to malamai suka ce mustahabi ne ka rabu da ita amma in ka rike ta ma in dai ka riga ka yi kwanan aure za ka iya zuwa ka je ka yi istighfari tsakaninka da Allah shi kenan kuma ainihin auren ka yayi a wannan kaulin kenan duk da dai a kaulin baya ya nuna cewa wannan auren batacce ne za a bata shi shine wa arju rakinatin bujiro da rakinatin bigairin wacce ta karkata zuwa ga wani sannan shi wannan ya aure ta ya bujiro da ita alaihi ga shi wannan wanda da fari ta karkata zuwa gare shi akwai wannan abu ne wanda sai dan janyo matsala alhamdulillah ko mai tambaya na matar da take idan mutuwa eh kai rashin lafiya